أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أكو قوة بير هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا تدبو دي دا دريه دا أربعين دا هدو وان دي دي دي دا واتو أشرين دا bakwai ga watan sha ɗai miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta biyar zuwa aya ta shidda a cikin suratul tauba a yau za mu tashi akan wannan ayar da izinin allah subhanahu wa ta'ala muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa in ahadun min al-mushrikin istajarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
kafin mu shiga cikin tafsiri akwai matsala guda uku da nake son in yi bayani kansu wanda sun dan gabata amma ina son in dan ƙara bayani kansu a gurguje matsala ta farko da muka zo zancen nahau mun kawo riwaya da aka yi daga sayyidina Umar ibn al-Khattab da kuma wanda aka yi ga sayyidina Ali a zamanin shi aka ce wani ya eh, karanta alkur'ani ba daidai ba ko wani balarabi ya faɗi magana har aka samu matsala to akwai kuma wani hadisi da ake ruwaitowa cewa wani mutum yayi larabci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arshidu akhakum fa innahu qad dhalla to wannan suna cewa shine asalin nahwu wannan hadisin baya da wani asali a bincike don haka iyaka dai ana kawo shi ne ana cewa hadisi ne don haka yan uwa sai su yi hattara amma dai shi nahwun ko sayyidina Umar yayi umarni da shi ko kuma sayyidina Ali kuma da su kawo cikin kissa yace ma Abul Aswad ad-Du'ali unhu hadha an-nahw ka kama wannan hanya ya kame fatha da kasra da damma da sukuni sai aka samu ilmin nahwu abubuwa ne da suna bukatar sai an tantance su abu na biyu kuma game da zancen halaccin wato makka da kuma halaccin madina kasancewa su harami shin abubuwa ne musamman ita makka da aka yi sabani shin an shafe kasancewa ta harami ana iya yin yaƙi ko kuma a shafe ba zance mafi inganci muka ce shi ne cewa haramcinsu yana nan duk da yake mun kawo ra'ayin sheikh muhammad al-aminu shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-musulmin muka ce ya ce da ana iya yin yakin an shafe waɗannan watanni daga baya dawo ya ce a'a waɗannan watannin ba a shafe su ba to kun ga akwai hadisi na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yana cikin sahihul bukhari inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah harrama makkah Allah ne haramta makka kinan ba annabi ibrahim ba kaga muke cewa annabi ibrahim ne yana bukatar dalili falam tahilla li ahadin qabli bata halitta ga wani mutum gabana ba kaga annabi ibrahim ya shigo ciki nan ba shi na ba tunda ba annabi adamu ne a gaban manzon Allah sallallahu ba annabi ibrahim ba ne kawai gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tahillu li ahadin ba'di ba ta halatta ga wani bayana wanda ya nuna cewa tana da matsayinta wato na harami wa inda ma uhillat li sa'atan min nahar an halatta min ita dan wani lokaci shikenan kuma sai ta komo hurmarta kamar yadda take ina fata an fahimta sai dai abubuwan da an kaɗan bari la yuktala khalaha ba a wato cire abin nan nata ciyawa kenan an hana wala yu'dadu shajaruha sannan kuma ba a yanke iccen da ke ciki an gane ko wala yunfaru saiduha ba a kora abin da ke ciki na harabi don yaje inda ba harabi ba don a farauce shi ko ba haka ba na fata an fahimci to sai dai wala yultaqatu abinda kuma ba a abinda ba a tsuntsuwa a cikin ta sai ga mutumin da zai doka ya sanar cewa nayi tsuntsuwa abu kaza ina fata an fahimci ni abinda ya kawo kuma a ƙarshen wato abin nan Abbas babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo wajen icce ne yace la yutla khalaha sai ce illa al-izhar sai wani icce da ake cewa izhar domin ana amfani da shi wani lokaci don saboda don su amfani na bukata kamar kabari ko abin da ya kama da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fitar da shi to wannan da aka ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaye saqif cikin watan shawwal watan shawwal bai daga cikin ashhurul hurum ina fata ana fahimta ta kenan kewayewa ita ce ta kai su ga wannan wuri cikin an fara wannan kewayewar kafin watanni masu alfarma su shigo ina fata ana furtata kenan ko da suka aka cewa lokacin yakin yayi ko wani abu a'a ba wannan lokaci aka fara ba kenan ko in ba mu fara yaki ba a wata mai alfarma yakin ya ci gaba har ya kai shekara ɗaya ko biyu ko uku ai wannan ba a yin cewa haramcin waɗannan watannin ya fita a'a bai fita ba uzuri ne da lalura ta yaki ta sa abin ya ci gaba ban sani ko mun fahimta ba saboda ɗaliban ilimi masu abin nan sai abu na ƙarshe da muka yi zancen kisa abin da waɗansu malamai suka kawo matsala ta inda aka ce faktulul mushrikina shin ya halatta a yi amfani da wuta in ta kama ko bai halatta ba muka kawo wanda suka kawo hadisai na sahih bukhari na cewa wani annabi ya kone wata tururuwa har Allah subhanahu ta'ala ya ce mishi bai dace ya kone ta don ta cije shi ko ba haka ba sai suka ce to kenan kisa da wuta musula ne amma har muka kawo cewa to wannan wato ishtihadi ne yanzu ai an wuce zancen yakin takobi an kai an kai zancen yakin wuta ina fata ana fahimta ta yanzu zancen nukiliya ne ake yi da sauran abin da ya kama da haka to asalin wannan mas'ala ta samu asali daga inda Allah ce faqtulul mushrikina ko kashe mushrikai ko kashe su da takobi ko kashe su da yuka ko kashe su da kaza bai bayani ba nam ya bar shi matsayin am shi yasa za ku ga misali a cikin suratul abin nan bakara Allah subhanahu wa ta'ala da ke bayanin fir'auna da irin azabar da ya ma bani isra'il sai ce wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab sai ce yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum kaga ce suna yanke ƴaƴanku amma a cikin suratul a'raf sai Allah ya ce wato wa qala al mala'u min qaumi fir'auna أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ko kuma sanaqtulu abna'ahum a wata qira'a tunda Imam Nafi' da Imam Abu Ja'far da Ibn Kathir sun karanta sanaqtulu zamu kashe sanuqattilu kuma zamu karkashe to kana sai ce za su karkashe can ma Annabi Musa da ya tunatar da Bani Isra'ila ce wa id anjaynakum kenan lokacin da muka tsiratar da ku akwai kuma qira'a ta Ibn Amir wa id anjakum ku tuna lokacin da Allah ya tsiratar da ku to anjaynakum yana nufin mun tsiratar da ku kamar yana magana ne da mu muka tsiratar da kuma ana da izinin Allah yake isar da saƙo anjakum kuma yana ba su labari ne a qira'a ta Ibn Amir Allah ne ya tsiratar da su min ali fir'auna yusumunukum su al'azab yuqattiluna abna'akum ko yaqtuluna abna'akum nan nafi shi kadai karanta yaqtuluna suna kashewa suna karkashewa to ku duba cikin bakara yuzabbihuna can kuma nan cikin araf yuqattiluna ko yaqtuluna a cikin kuma suratu ibrahim sai ce Allah ya ce wa iz qala musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum iz anjakum min ali fir'aun yasumunukum su al'azab wa yuzabbihuna abna'akum a cikin bakara babu wawun a cikin suratu ibrahim akwai wawun to me yasa sai malamai waɗansu daga cikin malamai suka ce to shi ya sumu na kumsu al'azab suna muku azaba sai ya fassara azaban nan da yuzabbihuna abna'akum a cikin suratu ibrahim da ya ce ya sumu na kumsu al'azab suna muku azaba sai ce wa yuzabbihuna abna'akum wasu na ganin a'a nan bayani ne akan azabar da yake musu ko ko a'a yana musu azaba wayu zabbihuna abna'akum ga wani nau'i na azaba suna yanke ƴaƴanku mu fahimci wannan da kyau to menene bambanci tsakanin abin da yazo cikin baqara yuzabbihuna da wanda yazo cikin suratul ibrahim wayu zabbihuna da wanda yazo cikin suratul a'raf yuqattiluna ko yaqtuluna to shi kalma ta qatl tana nufin kaskisa bata bayyana wani irin nau'i ne an kai mai yaran ba domin ana iya kashe mutum da takobi ana iya kashe shi da yuka ana iya ɗauko dutse a sakan mishi ana iya kunna masa wuta amma sai suratu ibrahim da suratul bakara ta fassara wani irin nau'i ne na kisa to nan kuma da Allah ce faqtulul mushrikina bai faɗi wani nau'i na kisa za a yi ba shi yasa wasu malamai suka ce to wuta ba ta shiga ciki sun kai taksisin wannan lafazin abin da ya sani kawo wannan bayani saboda ina son musan alaka tsakanin lafazi da lafazi alqatlu lafazi ne am azabhu lafazi ne wanda yake khas yuzabbihuna abna'akum suna yanke ƴaƴanku maza wa yastahiyuna nisa'akum kuma suna rayar da mata ina fata an fahimce ni to ai ya kamata a ce auladahum matansu domin shi fir'auna ya'ya banat yake yankewa ko ba haka ba wasu suka ce to an ce musu nisa saboda an yi muqabala ne da abna kenan za a gane cewa kishiyar ta ce to tunda kishiyar al-ibnu shine al-bint sai ka gane cewa nisa akun ga abin da ake nufi ina fata an fahimce ni kenan ya kamata mu fahimci wannan ko kuma malamai dai sun yi bayani daban-daban karkashin wannan mas'ala mai so ya koma cikin tafsir na ibn jarir tabari wajen yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum yasa su matan aka kira su nisa'akum ba a ce musu banatikum ba to wannan shi ne bayanin da muke so in kara karkashin wancan faktul mushriki saboda bayani ne mai muhimmanci kwarai da gaske to yanzu sai mu dawo cikin tafsirin mu Allah subhanahu wa ta'ala ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa in ahadun minal mushrikina in ɗaya daga cikin mushrikai istajaraka yan nemi kariyarka fa ajirhu to ka bashi kariya hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah subhanahu wa ta'ala hatta harafi na wanda yake na ɗaukar ma'anoni daban-daban a cikin yaren larabci wani lokaci idan aka ce hatta ana nufin alghaya har sai ya kai matuƙa abu har sai an kai ƙarshen shi shine gaya ko to haka kenan fa ajirhu ka bashi kariya hatta yasma kalam Allah sai ya ji maganar Allah waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa hatta wannan tana matsayin ta'aliliya mai nuna illa fa ajirhu ka bashi kariya hatta yasma kalam Allah dan ya saurari maganar Allah kenan li yasma kalam Allah ina fata an fahimta kuma sai suka kawo wata mas'ala to shin ita hatta tana da alaka ne da istajaraka ko tana da alaka ne da yasma waɗansu sun tafi cewa a'a ita hatta din nan wato tana da alaka ne da kalam Allah wato ma'ana tana ɗaukar abubuwa guda biyu istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah sai suka ce a'a yana da alaka ne da wato yasma kalam Allah da fa'ajirhu duka tana da alaka da su kenan fa'ajirhu hatta ya sama a kalam Allah sun ba abin hu ma'ana ko ya zamanto gaya ce ta fa'ajir hu ba shi kariya ko ko ya zamanto gaya ce ta sauraren sai ya zo ya saurara kuma duka waɗannan gaya guda biyu ana buƙatar su ana buƙatar a ba shi kariya sai ya zo ya saurari maganar Allah kuma ana buƙatar a ba shi kariya sai an kai shi a ina a wurin da zai kai inda zai tsayawa ina fatan kun fahimce ni don saboda kun san wani lokaci in harafi ya zo da ma'ana biyu sai ya zamanto akwai akwai matsala ina fatan an fahimce ni to fa'ajirhu hatta ya sama kalam Allah har sai ya saurari maganar Allah subhanahu wa ta'ala nan kalam an yi idafar sifa ne ila mausuf an yi idafar sifa ila mausuf ba idafatul khaliq ila al-makhluq ba domin nan akwai matsala dama wannan matsala tana daga cikin abin da ya tsida ni kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun waɗansu suna cewa qur'ani maganar Allah ce to ya ce ƙur'ani maganar Allah ce da an ka ce kalam Allah ba ana nufin maganar Allah halitta ba ce da yana daga cikin matsalolin da tun farkon dauloli musamman daular abbasiyya an fitinu da fitina ta mu'tazila ta khalqul qur'an cewa qur'ani halitta ce a'a takardar da aka rubuta qur'ani halitta ce taddawa ko tawada da aka rubuta alqur'ani da ita menene halitta ce an gane ko mai magana wanda ga karanta qur'ani shi halitta ne sautin shi an gane ko halitta shi aka yi amma magana maganar Allah ce to kun ga idan ba haka ba sai su to ai qur'ani shi ma ai makhluqun ne halitta shi aka yi to sai aka ce kalam Allah min idafatu sifa ila mawsuf sai kai hatta wato ana iya bashi sifa guda biyu abubuwa ne da suna iya zakkuwa kamar da sifa guda biyu yanzu misali idan muka dauka zaka ga wani wuri Allah ya ce waladarul akhirati khairul lil ladina taqaw kaga darul akhirati yace kaga sai yayi sai ya masa sai masa kasra yayi idafa amma a cikin suratul bakar sai ce kul in kanat lakumud darul akhiratu inda Allah kaga ad-darul akhiratu can kuma yace darul akhiratu dan annaba maka ana iya maida shi sifa kuma ana iya yin idafarsa ina fata an fahimce ni sai dai in ya zo da ta'kidi wannan lokacin za a iya bambantawa tsakankanin su ina fata an fahimce ni mun fahimci wannan da kyau ko dan haka yana da kyau dalibi ilimi ya fahimci wannan zaka ga cikin suratul al-a'raf wala darul akhir abin nan cikin suratul الأنعام وللدار الآخرة خير للذين والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أتشي سورة الأنعام وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون سيما لما بلاغة القرآن سنك تشيكين لا ممكن أن أنكار ترى من التأكيد معنى وللدار الآخرة كما هذا نبني خير للذين يتقون أما أبنن a cikin eh, suratul eh, a'raf sai anka ce wadarul akhiratu ba a ce wala darul akhiratu ba sai suka ce to wannan lamun ta akidin ta tara bude tana bayani ne akan kiyama ma'ana duk inda kaga an ƙara lamun kinnan ana zancen kiyama ne kinnan ta akidin kamar yana da mantuwa matsayin akan abin da ake magana ne akan shi amma cikin suratul a'raf da anka ce wadarul akhiratu na ana magana ne ana magana ne kan wato ba kan kiyama ba ma'ana ana bayani ne kan bani isra'ila ina fata an fahimci domin ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitaba ya'khudhuna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqu alkitabi an la yaqulu 'ala allahi illa alhaqqa wa darasu ma fi sace wa darul akhiratu kaga ba zancen kiyama ake yi ba ana magana ne kan ta'addancin da bani isra'ila suke yi amma can cikin suratu yusuf ana zancen kiyama ne don ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adhabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun can ma cikin suratul an'am bazancen kiyama ne ake yi ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون أكتك ودفتيا سيأكزوا نن هأكي ذنشن آه ذنشن واتو قياما ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما ينظرون kaga nan zancen kiyaman ne ake yi shi yasa sai aka ƙara lamuncin kamar da waɗansu malamai da suka yi bayani don haka dai mu dai mun kawo ne saboda 'yan uwa eh, su fahimci yadda wato tsarin shi ke wallahu ta'ala alam fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ka bashi kariya har sai ya saurari maganar Allah thumma ablighu ma'mana sannan ka kai shi a wurin amincinsa an gane ko zalika bi annahum qaumun la ya'lamun domin su mutane ne waɗanda ba su da sani wanda suka ce nan la ya'lamun busan sura ta tauba ba busan wato hukumce hukumce na kariya ba da rashin kariya wanda suka ce a busan alqur'ani ba domin duk alqur'ani kalam Allah ne busan irin garaba da ke cikin addinin musulunci ba shi yasa turawa kullu suke ta kokarin kada al'ummomin su su san addinin musulunci da yawan waɗanda ke karanta addinin musulunci cikin internet sai su musulunta da yawan wanda ke karanta abinda ake cewa religion compare an gane ko a yi mukarana tsakanin addinai wani ilimi ne da ana karatun shi a kasashen musulmai ana karatun shi a kasashen turawa bincike ya ba su cewa masu yin wannan karatu su kare karatu kashi 70 cikin 100 musulmi suke zama a ƙarshe domin da mutum ya karanta kiristanci ya karanta yahudanci ya karanta musulunci ya karanta yahudanci da budiya da wane ne sai ya ga duk waɗancan hayaniya ce can a ce maka a'a cikin kiristanci Allah uku ne kuma ya kuma guda can cikin addinin indiya a ce maka ai saniya Allah ce can cikin kaza sai kaga kai wanda hayaniya ta yawa waɗanda abubuwa su su za Allah ina fata ana fahimta ba Allah ya mana mai kyau fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun saboda ba su da sani Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan ba su da sani saboda kuma wato maƙaryata kullum suna kai bayanin da ba shi ba su makiya kullum ba sa kai alkhairi sharri da suke kawowa ina fata an fahimce ni kuma mummunan labari shi yake saurin yaduwa ina fata an fahimce ni wato suke cewa da english the bad news travel abin nan quick ma'ana munanan labarai travel kamar suna yin balago quickly kamar quick wato da gaugawa traverse vite les mauvaises informations wato traverse vite suna yaduwa da gaugawa to kaga shi yasa su munafukai da kafirai kullum abin da suke faɗa bisa ga musulunci sai su je su faɗi magana da ba gaskiya ba to shi yasa kuma dukkan mutanen da ba su a fahimci gaskiya haka suke yi sai su zo su ce wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne to kai in kana da hankali kaka gaskata su kuma kaka ƙaryata su ai kai kana da hankali ko to bari ku yi mu'amala da mutumin nan sai ka ga shin abin da aka faɗa kan shi haka ne ko ba haka ba domin an bata annabawa an bata bayan Allah na gari to amma kuma sai wajen aiki sai a zuwa aske shi wanda yake cewa kaza enteren shi maslaha shi ce za ta zube shi yasa ake faɗar wannan amma kuma hakikanin al'amarin ba haka yake ba shi yasa Allah ce ka bar su su zo su jiya mutum na sauraron alkur'ani sai ji sai ji ba haka nan bane shi yasa hatta da aikin yan jarida ba a yarda ba wani bangare ya magana ba a je aka saurari bangare ɗaya ba ko shari'a za ka yi tsakanin mata da miji sai an saurari duka guda biyu in dai alƙali kake wanda ke son ya yi shari'a ta gaskiya ina fata an fahimce ni فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ميسا الله يؤمني دا wannan yace zalika bi annahum qaumun la ya'lamun saboda mutane ne waɗanda suke ba su da sani sai Allah ya ce kaifa yakunu lil mushriki كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين bari mu koma cikin jalalaini saboda shi ne yake kawo bayanai a takaice malam ya ce kaifa aila wato kenan a'a ba zai kasance ba la ya kulu kenan lil mushrikina ba zai kasance ba kenan wagga kaifa bi ma'ana la la ya kulu lil mushrikina shine ma'anar ta ai la dan kaka zo ka hada su biyu kuma gaba ɗaya ka rikici kaifa ta yaya ya kunu zai kasance lil mushrikina ga mushrikai ahdun inda Allah suna da alkawali a wajen Allah wa inda rasulihi kuma suna da alkawali wajen manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum kafiruna billah su suna matsayin kafirai sun kafirce ma Allah wa rasulihi da manzonsa ghadiruna suna masu yaudara kaga bai dace waɗannan su mutu suna da alkawali ba illal ladina ahadtum inda almasjidil haram sai waɗanda kuka yi alkawali da su a masallaci mai alfarma yawmal hudaybiya yace ranar hudaybiya وهم قريش سوني قريش المستثنون وأن أكا تشيريسو من قبل تنغباني أن تشيريسو تن إن أنك إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين تو فما استقاموا أبنا ويتي فما استقاموا لكم ما تقصون سيد القولي lakum gare ku ai aqamu alal ahdi sun tsayu akan alqawli walam yanquduhu busu warware shi ba malam yace wa ma shartiyya ita wagga ma shartiyya ce kenan matuƙas sun tsare muku alqawli in sun tsare muku alqawli fastaqimu lahum ku tsare musu alqawlin su kenan fastaqimu lahum alal wafa'i bihi ku yi tsare musu ku tsayu akan tsare musu cika musu alkawali inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu jin tsoronsa wa qad istaqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tsayu ala ahdihim akan alƙawarin su hatta naqadu har sai da suka warware alƙawari bi i'anati bani bakr suka taimaki bani bakr ala khuza'a akan kabila ta khuza'a domin ita su bani bakr suna cikin alƙawari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sun bani bakar suna cikin alkawalin ƙuraishawa su kuma khuza'a suna cikin alkawalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wanda ya taba bani bakrin ya taba ƙuraishawa wanda ya taba khuza'a ya taba manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shi ne bayanin da malam ya kawo a gurguje to amma idan muka dawo malam mai at-tahrir wa tanwir ibnu ashur da yake kula da alaka tsakanin aya da aya kullum kullum ina kawo wannan yake cewa wannan aya kaifa yakunu lil mushrikina ahdun inda Allah wa inda rasulih istinafun bayani wato idan mutum bai fahimci balaga ba yana da wahala wannan tafsirin ya fahimce shi kuma sai ya fahimci usulul fiqh saboda malamin ya san balaga ya san usulul fiqh wato da yace istinafun bayani zaka iske akwai maganganu waɗanda na mustalah ne ilmi in ba ka ɗauki ilmi wato littafin da aka yi wajen fassara kalmomin wannan ilmi ba ba za ka iya fahimtarsa ba shi yasa sai ka samu wani littafi da ake kira mu'jamul balagatil arabiyya na badawi qabana to in ka ji ya faɗi irin kalma baka gane ta ba kuma can cikin balaga kaga menene malaman balaga suke son su ci istinaf kamar fara magana bayani na ƙara bayani akwai istinaf ibtida'i shi an ka ce istinafun bayani magana ce wadda asalin ta fara ta aka yi amma za ta yi bayanin abin da ya gabata amma yanka ce istinafun ibtida'i magana ce wadda aka fara ba dan bayanin abin da ya gabata ba ba sani ko mun fahimta ba to wanga istinafun ne bayani an qaulihi bara'atun min Allah wa rasuli kenan bayani ne akan inda Allah ce bara'atun min Allah wa rasuli thumma an qaulihi da kuma inda Allah ce anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu domin duk waɗannan ayoyi suna nuna barra wa an qaulihi faqtulul mushrikeena da kuma inda Allah ce faqtulul mushrikeena malam yace allati kanat tadarrujan fi ibtal ma bainahum wa bainal muslimin ma'ana mataki mataki na aka bi na warware alƙawalin da akwai tsakanin musulmi da mushrikai to matakin matakin shine ake hawa bara'atun min Allah wa rasulih wa adhanun min Allah wa rasulih ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu fa idhan salakha al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikeen haythu wajadtumuhum ana tabbi mataki mataki kamar kulli kulli da ana bi dai bayan dai ana warware su to aka kai yace fi ibtali ma bainahum wa bainal muslimin min uhudin sabiqa na daga alƙawarin da suka gabata malam yace li anna zalika yuthiru su'ala domin wannan bayanin da ya zo a wannan lokaci lokacin da aka yi ilanin bara'a zai motsar da tambaya yusiru da sa'un ne zai motsar da tambaya fi nufusi sami'ina min muslimin a cikin rayukan musulmai alladhina lam yattali'u ala dakhilatil amr waɗanda ba su san haƙiƙanin al'amari ba kun san al'amari akwai bayyane akwai ɓoye mahi yawancin munafukai da mugga sai su ɓoye sharri sai su bayyana mutane sai su bayyana mutane alkhairi shi yasa da yawan mutane sai ka rudu da su ko turawa ma bi suke cewa la paris trump wani lokaci kama sai ta yaudare ka domin mugu bai da kama malam ya ce fala alla ba'du qaba'il al-arab min al-mushrikin tana yiwa waɗansu ƙabilu na larabawa ya ta'ajjabu min hadhihi al-bara'a sai su yi mamaki da yasa anka ce Allah ya warware wannan alƙawari wa yas'alu an sababiha kuma zai tambayi ni addalilin da yasa Allah ya warware wannan alƙawarin wa kaifa unhiyat al-uhud ya akai aka karar da uhud alƙawalla in ka ce an ha ya ƙarar da abu in ta ha ya ƙari shi yasa za ka cewa in ta haitu in ji wasu malaman larabci sai dai ka ce in ta haitu minal kitabati in ta haitu minal maƙala sai dai in bayanin ya gabata na cewa ga abin da kake nufi amma in ka ce in ta haitu kamar na mutu na fata an fince ni wasu sun ce ba a cewa haka nan to amma dai in na san mutum ko ya ce in ta haitu ba yana nufin ya mutu ba ko ba haka nan bane wani malami da ake kira ƙala rawi a Najeriya malami ne wanda yake mai ban dariya wani lokaci ya ce ni gaskiya ran juma'a nake son in mutu amma ba wannan juma'a ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba sai da shidari sun dauki sai da kai karshen numfashi ma'ana ka ga ce juma'a kakkasa tsamanin wanga ya ce ba wannan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba an gane ko to ko mutum ya ce in ta haitu in akwai abin da ya gabata domin ana shafi almuta'alliq ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun ai wa yashrabu mimma tashrabuna minhu sai aka shafi kina ce in yace in ta haitu akwai magana da ta gabata ai an san ga abin da yake nufi amma in ka ce an haitu to shi wannan na ƙari na ƙarƙari yace kaifa unhiyatul uhud ya an ka ƙarar da alƙawulla unhiyat wa u'linat al-harb sannan aka sanar da yaki fakana al-maqamu maqamu bayani sababin lidalika malam yace bayani wuri ne wanda ya kamata ai bayanin ni addalilin da yasa Allah ya warware alƙawali wa annahu wato amrani sune abubuwa guda biyu ba'da ma bayyana al-aqaid bayan ya bayyana aqidar su an gane ko wa sabqul ghadri da kuma yaudara kenan abin da yasa aka warware alƙawali ko ba haka ba na farko mushrikai ne kafiri bai da amana bai da alƙawali na biyu kuma saboda sun yi yaudara a aikace shi yasa kada ka rudu da abin da wani yake faɗa shi tambaya mi ya faɗa mi ya aikata a'a wani an yi masa kaza to shi mi yayi kafin a yi masa su sun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma za su ce ya warware alƙawari sai aka ce a'a an sanar da su cewa babu alƙawari tsakanin mulku kenan yanzu yaƙi in yazo za a yi yaƙi to kaji munasaba da ta sa aka kawo wannan aya bayan waɗannan ayoyi kamar wani ya tambaya Allah to ya an kai an ka karar da alƙawarin haka sai Allah ce kaifa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum inda al-masjidil haram to su ma famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin wannan shiri abinda malam ya kawo dan saboda mu fahimci munasaba tsakanin aya da aya nake yawan kawo wannan tafsiri dan mu fahimci inda za'a كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين سألت كيف وإن يظهروا عليكم
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون malaman tafsiri suna da saɓani a ƙarƙashin wannan ayoyin kan su wane ne suka warware alƙawari daga cikin ƙabiloli na larabawa su wane ne kuma suka tabbata akan alƙawari ina fata an fahimce ni waɗansu suna cewa waɗanda suka tabbata akan alƙawari su ne wato bani damra an gane ko su ne suka tabbata waɗanda an ka tabbatar da su akan alƙawalin su aka ce to su su tabbata har zuwa wata hudu kenan su ne ba a warware musu alƙawalin su ba ina fata an fince ni bani wato abin nan eh, bani domra an gane ko daga cikin kabila ta wato abin nan eh, bakar bin abdimanata bin kinana daga cikin su kuma aka samu wani mashhuri amr bin umayya ad-damri amma malamai suke cewa zance mafi inganci qaba'il na kinana an gane ko ba su warware alƙawali ba waɗanda suka warware alkawali banu dain da kuma quraish da suka taimaki khuza'a amma sauran kabiloli ba su warware alkawali ba ina fata an fahimce ni da haka idan muka duba sauran kabilolin su sun tabbata akan alkawalin su kuma an tabbatar da su kamar bani juzaima bin amir da banu mudlish an gane ko da banu domra su ba su warware alkawalin su ba da haka sa su cikin waɗanda ba a tabbatar da su akan alkawali ba mas'ala ce da yake ta saba ma wato tarihi shi yasa wani lokacin sai ka bi bin diddigi ka gano in an faɗi magana ta tarihi a tarihanci ko ma cikin littattafan tarihi ka yi mukarana kaga abin da an ka faɗa kuma kaga wani ne ra'ayi an mafi ƙarfi ba wai kawai ka zo ka faɗi magana ba shi yasa yana daga cikin abin da yake afka da yawa daga cikin ɗalibai cikin kuskure da masu wa'azi da kuma masu yin hutuba shine mas'ala baka tsaya ka karance ta da kyau ba baka koma cikin manya-manyan littattafai ba ka yi mukarana ka bi diddigin mas'ala sai ka zo sai ka faɗa ko da aka koma cikin manya-manyan littattafai sai a gane abin ka zo ne ka faɗi shi a mi ka faɗe shi a gutsuri saboda ko da ka faɗa daidai wani lokacin rashin samun bayani mai yawa yana iya afka cikin kuskure shi yasa kada ka ɗauki karatu abin wasa da an faɗi mas'ala ko ma cikin manyan manyan littattafai akwai almaraja ko ma cikin babin da aka yi magana ko a cikin mas'ala in yakin badar ne ɗauko littattafan sira goma gare ka ko sha biyar diba yakin badar ne suka ce a mas'ala kaza in yakin uhud ne kaka sun ka ce in babi mas'ala ce ta shafi fiqh to ka samu littafin fiqh da suke tare da kai ko ma cikin babin da aka yi magana in babu kaza ne babul bai'i ne to dauko littafai kaga babul bai'i babul bai'i mi wane ce mi wane ce mi wane ce mi wane ce sai kai muqarana tsakanin ahad in tafsiri ne sai ka dauko wane ya ce kaza wane ya ce kaza ka dibi ra'ayukan su ina ne suka dace ina ne suka rarraba menene dalilan su wace magana ce tafi karfi haka ne zaka yi kokari in akwai magana daya biyu akan mas'ala sai ka dauko wannan aya wadansu malamai sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza idan za a iya hada su sai ka hada idan ba za a iya ba sai ka yi tarjihi tare da lallai in ka zo kan hadisi in an yi sabani kan ingancin shi ko rashin ingancin shi wane ya tafi kan kaza wane ya tafi kan kaza wane ya tafi kan kaza to amma a ƙarshe kai wani hukunci ka fitar shi in mas'ala ce ta fiqh haka zaka bi ta in mas'ala ce ta lugha haka zaka bi ta amma in ba haka ba sai zaman to kullum kana bayanai musamman wannan zamani da bincike shi da sauki ana iya bincikawa cikin internet ana iya bincikawa cikin almaktaba shamila cikin computer kai tsaye sai a gano kuskurenka shi ko wani ba wai son na yake yi yayi da'awa ba a shi sun suka shiga gano kuskuren wani ya samu ya yada saboda a gane yayi karatu Allah ya kyauta Allah ya tsarkake mu da niyoyinmu don haka dai a takaice kenan waɗanda an ka tabbatar akan alƙawalinsu suna da yawa ba waɗanda ne kawai ba da an ka faɗa ina fata an fahimce wallahu ta'ala a'lam to sai mu dawo cikin tafsirin mu na jalalaini tunda da shi ne muke farawa yace kaifa ta yaya wa in yadhharu alaikum kaifa yakunu lahum ahdun kenan ya za a yi su zamanto suna da alƙawali wa in yadhharu alaikum in suka samu iko akan ku yadfaru kenan bikum suka kama ku an gane ko zafara bihi shi nan ya kan mishi kaga azzufru ai shine wato akai hako to kaga abinda anka damka da hannu galibi sai a ce zafara bishi in an ce azfarahu kuma ya bashi iko ya damke shi ko ya bashi iko akan shi wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batn makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira to dan haka dai malin ya ce ya faru bikum wa jumlatu sharɗi halun kina wagga jumla ta sharaɗi da an ka ce wa in ya faru alaikum tana matsayin hali a matsayin na hau an gane ko kenan layar ƙugu ai layura'u ba za su kiyaye ba shine abin da layar ƙugu wato muraƙaba shine kiyaye abu ko ba hakan bane to don haka inna allaha kana alaikum raqiba la yarqubu la yura'u ba za su kiyaye ba fikum a cikin al'amarinku illan yace qarabatan wato yace qaraba zumunci kina in Allah ya ba su iko a kanku ba za su kiyaye ba za su tuna wani dan uwana bane ba za su ce wani zumuna bane wala zimma kuma ba za su kiyaye alƙawali ba ka karanta ahkamu ahlul zimma na ibnu al-qayyim kaga yadda hukumce hukumce na ahlul zimma suke kafirai ba su kiyaye alƙawali tsakanin mu da su ahdan kenan bal yu'zunakum za su cutar da ku mastata'u matukar ikon su sai Allah ce yurdunakum suna wato yardar da ku bi afwahihim da bakunan su bi kalamihim alhasan da bayani mai dadi ka san munafiki ya yi magana mai dadi wa ta'ba qulubuhum amma zukatansu suna kyamar alwafa'a bihi su cika alkawali wa aktharuhum fasiqun mafi yawancin su fasikai ne naqiduna lil ahad suna warware alkawali idan muka duba wannan shine abinda malin ya kawo to amma idan muka sake komawa wato a cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da yazo karkashin wannan aya da yake cewa kaifa yakunu lil mushrikeen kaifa wa in yadhharu alaykum yace hadhihi muakkidatun li kaifa allati fil ayati allati qablaha fa hiya mu'tarida bayna jumlati wa in yadhharu alaykum an gane ko kenan ta shiga tsakankanin su ne kaifa ta zama to matsayin ta'kidi ne kenan ta ta zama to kamar an gitto ta ne tsakankanin wa in yadhharu alaykum an gane ko da kaifa ya kuri mushriki na ahadun ikhbarun an dakhairihim yace kuma da an ka ce wa in yadhharu alaikum yajuzu an takun da jumla haliya wal wawu halun wa yajuzu an takuna ma'tufa ala kaifa yakunu lil mushrikina ahadun ikhbarun an dakhailihim muna ana son a baku labarin can an hada muku dalilin da yasa aka warware alkawari tsakanin ku da su nan ko ana son a gaya maka sirrin abin da suka boye cikin zukatansu كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون إلى فتا أن فهمتيني زاسو يردد دكو دبا جنسو أما ذكا تنسو سنة كاما حكا to shi ko duk wanda ka gani da haka dama duniya in ba dan da Allah ya koyi abin da ke cikin zukata ba ai da duniya ba ta zama dan da yawan mutane wallahi ba ka gaisa da su da yawan waɗanda kake gaisawa da su duniya dan baka san niyyar da suke dauke da ita na ba game da kai ko ba haka nan bane da Allah ya bayyana mana abin da ke cikin zukata na duniya ba ta zamlowa tunda kana zaune da mace ba ta son ka karshen ta ma tana nan tana tsarin yadda za ta yi ta halaka ka ya za a yi ka kawo kumarci cikin gidanka shi halaka ba zai yiwa ba kana tare da ɗanka yana ƙoƙarin halaka ka kai baka sani ba ya za a yi ka zamna da mugu cikin gidanka kana tare da abokinka shekara ashirin ashe akwai manufar da yake son ya cimma ashe shi son na ya halaka ka ya za a yi ka zamna tare da shi ya duk mutanen duniya to Allah sai ya ɓoye zuciya abinda ke cikinta sai duniyar ta zama lahiya shi yasa makiyinka wani lokaci cikin magana kake iya fahimtar yana da wata mummuna ko cikin wasu ayyuka ko ko in wahala ta zo ya kauce ma sai ka gane wannan ba masoyinka bane amma da Allah zai bar mu na sanin abin da ke cikin zukata da duniya ba za ta samu ba dan in ka bi hanya waɗansu mutane wallahi ba zan can ka gaisa da su ba ba za ka ma yarda ku hanya ɗaya da su ba haka ne ko ba haka ba to wannan ya kamata mu fahimci wannan shi yasa sai Allah ya koyi abin da ke cikin zuciya bar makansa amma cikin mu'amala yau da gobe kana iya fahimtar wani yana tare da kai wani bai tare da kai amma wani din kana tare da shi na gida guda ana cin abinci amma mutuwar ka ta yake jira yadda zai yi shi hallaka ka kana lahiya lahiya da ya hakuri alhamdulillah sai ya wuce ce da saura ta yi muna nan muna jiran sai ya wuce wani zai gaisa da kai maka murmushi amma wallahi mutuwar kai ke guri imamu shafi'i ya ce tamanna rijalun an amuta wa in amut ko ba haka ba fatilka sabilu lastu fiha bi auhadi waɗansu suna nan suna ta suna burin a ce na mutu kaga malami ne almajiri ba wai mai mulki bane ba dan siyasa bane ba kuɗi yake da su ba amma ana jiran ya mutu saboda wani yana ganin in imamu shafi'i na da rai shi ba zai iya magana ta ilimi ba tunda in ya faɗa imamu shafi'i ya faɗa dole ta imamu shafi'i ta dacewa yasa hasada sai ta kewaye wani yana ganin in babu wani shi ba zai cika rashin babu babbaka ba ina fata kuna fahimta ta Allah ya muna mai kyau to malam da ibnu ashur yace wannan aya kamar ta bambanta da waccan waccan ta faɗi dalilin warware alkawali ko ba haka ba wannan kuma ta faɗi abubuwan da suka koyi wato a cikin zukatansu ina fata an fahimta kaifa yakunu lil mushrikina kenan yaya zai kasancewa ga mushrikai waɗansu daga cikin malamai suka kaddara wato kaifa yakunu lil mushrikina ahdun yaya zai kasance ga mushrikai suna da alkawali kaji abin da suka kaddara waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a'a kaifa la tuqatiluhum mi yasa ba za ku yaƙe su ba ina fata ana fahimta ta kina sai zaman tona an samu sabani wajen abin da za a kaddara game da su mushrikai din wasu sun ce kenan kaifa yakunu lahum ahdun tunda yace kaifa yakunu lil mushrikina ahdun kenan nan sai ka sake kaddara shi kaifa yakunu lahum ahdun an gane ko kenan ya za a yi su zamanto suna da alƙawali wa in yadhharu alaykum la yatlu fikum illa wala dhimma wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a kaifa la tuqatilunhum ya za a yi ba za ku yaƙe su ba ya za a yi ba za ku yaƙe su ba ina fata an fahimta ya za a yi ku zamna akan alƙawari tare da su kuma ba za ku yaƙe su ba kuma kun san an riga an ƙaurar wa da alƙawari wadansu malamai sun kaddara wannan ina fata an fahimce to kaifa wa eh, kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum ba za su kiyaye muku ba illan ina fata an fahimce ni kaifa yakunu lahum ahdun yaya za a yi su zamanto suna da alƙawali ina fata an fahimce ni ko kuma kaifa la tuqatilunahum yaya ba za ku yaƙe su ba ko ko kaifa tatma'innuna ilaihim ya za a yi ku samu natsuwa zuwa gare su duk malamai sun faɗi wannan to amma dai ba dole bane sai an ɗauki wani abu duk dai abin da ka sa kaifa in ka kaddara shi zai iya zamantowa daidai da ma'ana babu laifi to amma sai dai malamai suka ce mu zaɓi abin da ya zo cikin lafazin alkur'ani da ka zaɓi kaifa la tuqatilunahum da kaifa tatma'innuna ilaihim ɗauki kaifa ya kaifa abin nan kaifa yakunu lahum ahdun wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma domin shi yafi fitowa qarara game da abin da alkur'ani ya bayani wanda suka ce a'a to in kun ci haka nan mu ma a cikin qur'ani muna da wannan domin Allah ya ce ala tuqatiluna qauman nakafu aymanahum وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين وسوك تتو أي سوما ناس على يقدر شيء سيمو تتو ضد بس تكروا دون با كيف لا يكون لهم أهد كيف تطمئنون إليهم كيف لا تقاتلونهم دس سن شيغا تيكي ما أنا دي أنغاني دي إن شاء الله wannan ba ta tunkuɗe wannan ba shi kenan ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in yadhharu alaikum in suka samu iko akan ku la yarqubu fikum ba za su kiyaye muku ba illan kai hattara nan ba illa na ba nan illan mai karatun qur'ani kaka ce la yarqubu fikum illa wala dhimma kun san wani so shi kai karantar da kai ne alqur'ani kuskure ne ba ka iya karantar da kanka alqur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka saukar ma alqur'ani shi ma sanar da shi akai allamahu shadidul quwa yasa da zaran ka ce kai ba za ka koya ba to an samu matsala mai karanta qur'ani bai da mallami kuskure shi Allah din sai ya kashi mai son ya zama malami bai karanci bai yi karatu wajen malamai ba banna ce kawai yake yi saboda kasashen mu an zo an ce layi sike wai gwamnati ba ta da alaka da addini ko ya je abin da ya gada ba kina a bata addinin Allah turawa su samu abin da suke bukata ina fata ana fahimta ta nan Niger muna da general Sani Kunce ai shi kafa asusun Islamic ko ba haka ba shi ba malami bane yace to ga malamai a zo a jarraba mai son yi wa'azi in an jarraba shi an ga ya iya to babu matsala ko ba haka nan bane saboda shi soja ne bindiga iya halba bai san qur'ani ba su kuma malamai su suka san qur'ani kenan shi bai magana cikin al'amuran alqur'ani sai a zo a jarraba mutum a kowace jiha a kowane yanki a gane wannan ya iya karatu zai iya da'awa sai a bashi bala ko ba haka ba to yanzu da al'amarin ya riga ya kare in babu wannan doka shikenan mutum sai shiga cikin daki mata ta dahu mai taliya da abin nan ya ci da wake da shinkafa sai ya ci ya koshi sai ya dauki whatsapp a'udhu billahi minash shaitanir rajim eh shi watsa to in babu muraqaba ta gwamnati babu muraqaba ta Allah yi ma Allah ƙarya hatsari ne ibn al-qayyim cikin littafin sa kadiba cikin ilamul muwakkalin da yazo kan nuna hadarin yi ma Allah ƙarya wato sai nuna cewa Allah ya hada shirka da yi masa ƙarya wuri guda hada su قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا ne akwai hatsari ma Allah subhanahu wataala ƙarya to kaga amma mutane ba su dauke shi kuma wani zai ce a'a to ai ni na san larabci a'a sanin larabci ka san ka'idodin shari'a ka san ka'idodin tafsiri idan ka faɗa daidai ka yi kuskure don baka san ka'idodi ba idan kuma kai yi kuskure kai yi akan jahilci kuma kai ma Allah subhanahu wataala ƙarya kaga lamari ya ɓaci ina fata ana fahimta ta akwai wani malami da ake bada labarin sa yana da ɗalibi to malami ne wanda yake yana wasa da ɗalibansa wani lokaci haka to shikenan in yayi malamin darasi na tafsiri sai malamin ya koma gehe kun san ga ka'ida darasi yana son muzakara gaban malam ka yi muraja'a ka gani ko ka gane in ka tafi gida kuma ka sake yi to shikenan ɗalibin yana tsakar muraji'ar tafsirin da malam ya koya mishi sai malam ya ce da Allah malam ina so in tambaye ka wurin nan in wurin ga da ni fassara maka ka gane shi sai ya shiru yana son ya ce ya gane in ya ce ya gane malam zai tambaye shi kuma malam matsala ta in ya kace ka gane nan sai shi koma baya ya sake tambaye ka nan wurin nan mini ce maka sai ce gaskiya malam wurin nan ban fahimce shi da kyau ba sai ce a sha aikin banza ashe duk tafsirin da kake nan kana yi ashe bacin Allah na kake nan kana yi ma'ana kana kana zagin Allah tunda ka faɗa ba daidai ba kenan baka san daidai kake yi ba ko ba daidai ba Allah ya kyauta la yarqubuna fi mu'minin ba za su kiyaye mu'mini ba illan waɗansu malamai suka fassara kalima ta al-illu al-ahadu shine al-qawli waɗansu malamai suka fassara illan al-qaraba shine zumunci waɗansu malamai suka fassara illan shine alhilfu wato alƙawali na ƙawance na zaman lafiya ko kuma rantsuwa waɗansu malamai suka fassara illan bi ma'ana alyamin ita ce rantsuwa waɗansu malamai suka fassara aljiwa shine la yarqubuna fi mu'minin illan abin nan ba za su kiyaye mu mutum ba mumini ba aljiwa makwabtaka tunda makwabci yana da haƙƙi ga makwabci ko ba haka ba ko kuma la yarqubuna fi mu'minin illan ba za su kiyaye ma makwabci ba illan wato Allahu Allah kenan la yarqubuna fi mu'minin zimmatullah kenan sai an ka shafe zimma an ka kawo Allah ina fata an fahimci kaga wagga fas wagga kalima zaka iska tana da fassara kusan guda bakwai wasu sun ce abinda ake nufi da ita alqaraba wasu sun ce al'ahad wasu sun ce alhilfu wasu sun ce alyaminu wasu sun ce aljiwaru wasu sun ce Allah kalima tana ɗaukar ma'ana kusan guda bakwai to saɓani ne na malamai ina fata an fahimci ne wannan kuma sai ka karanta ilimi na usulul fiqh zaka gane ba ko ka ɗauke su mushtaraka ne in an ce mushtarak kala uku ne babu lokacin zamu bayani akwai al-mushtarak bi maddatihi akwai al-mushtarak al-lafzi akwai al-mushtarak al-ma'nawi to in an ce al-mushtarak al-lafzi an gane ko kamar kalima ce wanda ana itlaqin ta akan abu daban-daban sai da to misali asalin shi kamar kowace kabila ko kowane yare sun sanya ma wani abu suna da wannan kaga al'ainu da larabci ido al'ainu ruwa masu gudana idon ruwa fiha ainun jariya sannan al'ainu ana nufin zinariya zakatul aini to kaga wannan ai duka sai suka ce ta'addada al-wadu waɗannan laraba sun dura ma wannan waɗannan sun dura ma wannan akwai al-mushtarakul ma'nawi kalima guda sai zama to tana bada ma'anoni daban-daban sun yi tarayya a karkashin ta to wannan illan kinnan ko dai mu ce dukkan waɗannan kalimomin gaba ɗaya mushtarak ma'anawi na suna shiga ƙarƙashin wannan kenan yanzu in ka ce layar ubu na fi mu'minin illan waɗanga ma'ana guda bakwai dukkan su sai mun tambayi wacce ce kake nufi ko ko ya zamanto mutawaqi in an ce mutawaqi cikin usulul fiqh shine kalimomin da suka ɗaukan ma'ana guda amma ba guda an ka ɗora ba shi ba kamar igiya tana riƙe da abu goma idan aka yanke ta duka za su yi za su faɗi ƙasa to shi ne ake kira mutawaqi mutawatsi shi gudan ba a cewa yayi tarayya da wannan amma abin da ya rike su suke ba da wannan ma'ana din to shine abu guda sai zaman to alqadrul mushtarak ake kiran shi to ko kace mushtarak ne ko kace nan mi mutawatsi ne bayani na nufudha muna nan gabatar da shi a gidan TV na Bonfere insha Allah ta'ala nan da sati biyu in Allah su za a ƙari mai su duk zai kuma cikin waɗannan darussa da aka yi almuhimmu dai la yarqubuna fi mu'minin illan ba za su kiyaye mu mumini ba ko kace duka waɗannan ma'anonin gaba ɗaya ana nufin su ba za su kiyaye mu mumini alƙawari ba ba za su kiyaye mu mumini ba zumunci ba za su kiyaye mu mumini rantsuwar da suka yi ba ba za su kiyaye mu mumini ba kawance ba za su ko kuma rantsuwa alhilfu yana iya ɗaukar rantsuwa ko kuma kawancen da aka yi na alƙawari ba za su kiyaye mumini ba makwabtaka ba za su kiyaye mumini ba game da al'amarin Allah duk Allah subhanahu ta'ala ya kori me yasa ce fi mu'minin saboda Allah kan mumini ne abba za su kiyaye saboda mi saboda imaninsa mun fahimci wannan ko sai Allah subhanahu wata'ala ce yurdunakum suna yardar da ku bi afwahihim da bakunansu ina fata an fahimci ne kinan yurdunakum bil wafa'i suna muku alkawalin cewa za su cika suna wato neman yarda ku da cewa za su cika alkawali aw bi ta'ati ko ku yurdunukum bi ta'a suna yardar da ku ne da da'ar da suke nunawa suna yi amma ba gaskiya bane at-ta'atu fil wa'd amma ba gaskiya bane ko ko yurdunakum bi afwahihim suna muku neman yarda ku fil wa'd bil iman suna ce muku a'a ai za mu yi imani ai tsakanin mu da kutun da an fara kawance wata rana tana yawa mu yi imani duk dai almuhimmu duk zai shiga ciki ko an ce sun yi muna alkawari da sun yi muna suna neman yardan mu da cika alkawari ma'ana suna magana suna cewa za su cika alkawari ko an ce suna magana suna neman yadda mu ta fuskar za su nuna suna muna da'a ko ko za su yi muna alƙawarin cewa za su yi imani duk waɗannan abubuwa suna kusa da juna amma da yake zancen alƙawari akai to dan zancen alƙawari shi zai fara shigowa ciki ina fata an fahimta Allah subhanahu wataala ce wata aba qulubuhum sannan zukatansu sun ki ba su yadda ba da su yi imani kenan kuma zukatansu ba su yadda ba su cika alkawali zukatansu ba su yadda ba su yi da'a suna ganin sun fi karfin su yi ma Allah da'a ko kuma zukatansu sun fi karfin suna ganin sun fi karfin su yi imani dukkan shi wanda ka fassara to me in an ce yurdunakum bil wafa'i to wata aba qulubuhum an gane ko illa naqdal ahad ko ko yurdunakum bit ta'a wa ta'aba qulubuhum illa al ma'siyah yurdunakum bil iman wa ta'aba qulubuhum illa shirk aw al kufr zukatan suna kiya sai Allah ce wa aktharuhum fasiqun mafi yawancin su fasikai ne nan in anka ce fasiq kalma kalma ta fasikanci tana nufin fita fita daga da'a Allah fasaqa yafsuqu asalin fasaqa shine duk abin da ya fita an gane ko in an ce fasakhal farhu min albaydi alfarhu shine dan tsuntsu in ya fito daga cikin dan tsako in ya fito daga cikin wato kwai sai a ce fasaka to an sama sabon Allah alfusuk saboda mutum ya fito daga cikin da'a Allah shi yasa da zunubi karami da kaba'ira da abin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci duk asalin su sunan su alfisku to amma akwai alfisku saghir akwai alkabir akwai alakbar akwai almukhrij min almillah shi yasa in baka gane wannan ba kullun sai ka zo kai banda afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawuna kaga nan da anka ce mu'mini da fasiki ba su zama ɗaya nan ana nufin fasikanci na fita daga musulunci amma da anka ce walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan na kan gina al kufr daban al fusuq daban ina fata an fahimce wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih ya fita daga da'a Allah ya zama to kafiri ina fata ana fahimta ka to shi yasa wani lokaci aka ce fisku ko karamin zunubi ana kiranci alfisku amma a tantance wani nau'i ne na fasikanci ake nufi shi yasa za ka ga wasu ba su son ana tattauna akan wannan kalima tana da fadin ma'ana sai ka rike guda ka fassara da ita kuma ka cije sai wannan din dole saboda son bin ranka kamar kai ne addinin kuma kai fahimtar ka ita ce addini babu wani wanda ita yi magana cikin addini in ba kai ba wannan akwai hatsari gare shi ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala alam wa aktsaruhum fasiqun mafi yawancin su fasikai ne to nan kuma ai dukkan su ai fasikai ne in mun ce kafir alfisqu nan yana nufin kafirci ai duk waɗanda an kai alƙawari da su wannan lokaci ba su musulunta ba ai nan wa aktsaruhum fasiquna ai wa kulluhum fasiquna ake nufi dukkan su fasikai ne kenan ma'ana dukkan su kafirai ne waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a aktsaruhum tana nan matsayinta aktsaruhum fasiquna wato fasikai ne ta fuskar mi ta fuskar saba alƙawari aktsaruhum fasiqun fi dinihi kenan fasiki na a cikin addini shi domin addinin su bai yarda ba su saba alkawari ko kuma aktsaruhum fasiquna fi wato alwafa bil ahad da yawan su fasikai na cikin mi cikin cika alkawari kenan nan sai zaman tona Allah yana magana kan fasikancin saba alkawari ba fasikanci ba na wancan na kafirci wanda tsakanin shi da musulunci don dama shi wancan ba a zancen sa an san dama arna ne tantagariya pagan musu imani da Allah sai kai hattara da aktharuhum zaka gane ta wani lokacin cikin qur'ani ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum kafirun to kaga wa aktharuhum kafirun da yawan su a'a wasu kace aktharuhum dukkan su ainan kulluhum kafirun wasu kace a'a wa aktharuhum kafirun da yawan su suna butulce ma Allah cikin ni'imomin da ma Allah ya yi musu can ba a rasa ba wani lokaci kafiri yana gode ma Allah to kaga in ba haka ba ya zaka yi kasan fasara alqur'ani Allah ya mana mai kyau mala Allah ce ishtaru bi ayati llahi thamanan qalila
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ما لما يجلالين يتي اشتروا سنسي بآيات الله دا آيوين الله أي القرآن القرآن ثمنا قليلا دان أبوك أن دنيا ina fata an fahimce ni min duniya na abu kaɗan na duniya ai tara kuttiba'aha sun ƙi bin ayoyin Allah lishahawati saboda shawoyin duniya na jin daɗi da sharholiya wal hawa da kuma son rai fasaddu an sabili sai sun ka kange kansu ko sun ka kange mutane daga hanyar Allah an dinihi kenan an sabilihi an dinihi daga addinin Allah innahum su sa'a yayi muni malin yace bi'sa yayi muni ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa yayi muni kwarai da gaske munasabar wannan aya malam ibnu ashur yace mawqi hadhihi aljumla mawqi al-istinaf al-ibtida'i nan kamar istinafi ne an fara magana al-ibtida'i wanda wata sabuwar magana ce dama na gaya muku akwai isti'nafun bayani akwai isti'nafun ibtida'i yace al-mush'iru isti'nafuhu bi ajibi halihim wannan zai sanar da kai al-mush'ir zai sanar da kai da halin su na ban mamaki an gane ko to shine abin da ake son a kawo kenan nan an ci gaba da wata sabuwar magana ce amma ana son dan a baka mamaki aka kawo wannan magana ishtaru bi ayati llahi thamanan qalila domin duk wanda sai da ayoyin Allah da wani dan abu dan kadan ina fata an fahimce ni to ai yayi banda mun fahimci wannan da kyau ko domin ni domin asara ce ya tabka duk dan kasuwa mu yake su duniya riba ko to ya za a yi mutum ya yi asara irin wanda babu irin ta kaga wannan ai dole ai mamakin halin su malin yake cewa wannan aya ta cikin ishtarau bi ayatin lahi duk cikin alkur'ani mai girma in ka ji ana zancen ishtarau bi ayatin lahi ishtarau bi ayatin lahi ishtarau bi ayatin lahi ana zancen ahalul kitabi ne يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنأمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي وتفتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا دي إن كنت تتكلم القرآن أنا ذنتين اشتروا بآيات الله اشتروا بآيات الله ana zancen ahalin kitabi na amma wannan aya kadai tilo ita kadai ce aka sinfanta mushrikai da ishtarau bi ayatin lahi samanan qalila haka malam yace to mi yasa domin malam yake cewa id lam taqul mudda hatta dakhalu fi dinillahi afwaja ba a samu lokaci mai tsawo sai suka musulunci domin lokacin da anka ce ishtarau bi ayatin lahi nan kama addinin musulunci ya bayyana gare su karara gaskiya ta bayyana gare su to wannan lokacin kamar matsayin masana suke domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi da'awa to tun da yayi da'awa har sun samu iliminta to yanzu ana cewa ishtarau bi ayati llahi thamanan qalila amma can da ba su da ilimi shi yasa aka ce fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun babu sani to in mutum ko ya samu sani to yanzu in yaki imani to kamar ishtarau bi ayati llahi thamanan qalila mun fahimci wannan da kyau kaga yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan to abinda zamu kara a karkashin wannan aya da yace ishtaru bi ayati llahi thamanan qalila sun yi musanya da ayoyin Allah da thamanan qalilan dan abin duniya dan kadan nan ba ana nufin ba mutun ya halatta sai da ayoyin Allah da abu mai yawa idan an ka ce dan kadan ba ana nufin ba misali naira dubu ko naira dubu biyu ga masu kashin naira ko dola hamsin ko dola ɗari ko ko a jika hamsin ko jika ɗari ko cd dubu biyar a ba haka ake nufi ba duk duniyar nan gaba ɗaya in an baka ita idan kai yarda kan musanya ta da ayoyin Allah da imani to wannan yana nuna cewa ka sayar da ita da abu ɗan kaɗan domin duniya ba komai bace wa mal hayatu duniya illa mata'ul ghurur ba shi ke nuna cewa da Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qaliba qalila ka kusar da ayoyina da abu ɗan kaɗan to an ba da kuɗi masu yawa a amsa a ci haram ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba mun fahimci wannan ishtaru bi ayati llahi thamanan qalilan fasaddu an sabili sun kange mutane daga hanyar Allah to nan fasaddu in ka dauka sadda yasuddu sududan sun kange kansu an gane ko wato shi sadda in ya zamanto yana iya zamantowa lazimi yana iya zamantowa muta'addi ma'ana mutun ya kange kansa ya hana kansa وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا سنا كنج كنسو تو إن كغرا ما سيكا فصدوا عن سبيله سن كنج كنسو سن هنا كنسو in ka gada ma kuma sai ka ce sadda ya suddu saddan ya kange wani wanga mai maf'uli na kenan kenan fa saddu an sabili sai ka kaddara maf'ulun bihi fa saddun nasa an sabili sun kange mutane daga mi daga hanyar Allah wanda kuma duk yayi wannan sai Allah ka bai azaba الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الله كمن سني innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah ya ce abinda suke aikatawa yayi muni kwarai da gaske irin wannan amma kai hattara in an ce an sayar da ayoyin Allah to ai sunan mushrikai shi mushriki bai yi imani ba bai karbi ayoyin Allah ba to kuma ya za a iya ce ya sayar da ayoyin Allah malamin da aka ba ilimi in ya sayar da ayoyin Allah da wani abu ai an san shi an bashi wani abu ko ya ba da ayoyin Allah an ba shi kuɗi irin yanzu fitinon da suke su faruwa a majalisar ɗinkin duniya da 'yan luwaɗi na duniya da ƙungiyoyin shashanci da luwaɗi da maɗigo suna ba da kuɗi LJTV kin da suke suna abin nan sai a ce to ai ana iya ayi luwaɗin nan dai makaruhi na koko dai kaza ko kaza koko a'a ai Allah ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur abar kowa shi abin da ya gara ma Allah shi darka ki mutane annabi Nuhu ka ce faman sha'a falyu'min Allah ya ce ɗan luwaɗi sai su luwaɗi kai malam kai hatara da kanka ka Allah shahara da kai in bala'i ya zo to to su ba ba su ayoyin Allah ba to kuma ya za a ce musu kuma sun sayar da ayoyin Allah don dan abu sai malamai suke cewa in asalin dan adam mumini ne wajen kafirai inda Allah ce ulaiikal ladina ishtarawu ad-dalalata bil huda tun cikin suratul baqara wadansu malamai suke ta shafi munafikai ne dan ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin wasu malamai suke ce a'a ta shafi hadda kafirai dan ya fara da kafirai yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kan kafirai sun shigo mu'min ne sun shigo abin ga eh munafikai sun shigo sai ce ula'ikal ladina ishtarawu dhalalata bil huda da kafirai da munafikai to sai wanda suka ce a'a su munafikai ai sun zo sun karbi imani an gani sai an kace su sayar da ayoyin Allah to amma su kafirai fa sai wadansu malamai suka ce a'a ai su kafirai akwai alƙawari tun cikin tsatson annabi Adamu duk mutum ya yarda cewa shi musulmi ne wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sannan kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Abu Huraira an gane ko wanda na cikin sahihul Bukhari kullu mauludin yuladu ala alfitra bal ma na cikin sahih Muslim kenan hadisi ne da kowa an haife shi akan mi akan tauhidi to tauhidin da an ka haife su akan shi manzo ya zo musu suka ki karba ishtarau bi ayatin lahi thamanan qalilan fasaddu an sabili mun fahimci wannan da kyau ayoyin qur'ani bai yiwa ita tafiya haka saka اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون للي يايموني أبن سكي أي كتاوى ما موصولياتي أبن سكي أي كتاوى الذي كانوا يعملون أبن سكي أي كتاوى نم دو إنك جاء اسم الموصول يازو ينا بقات التفصيل أبن سكي أي كتاوى أكوي شركة أبن سكي أي كتاوى أكوي زالمتي أكوي أبن سكي أي كتاوى تشنج دوكي يا مرايو دو سكي سكي ما كانوا يعملون إنك تيوجن تفصيل شزنو بند سكي أي كتاوى سنة ديوى كوي سكي تفصيل سأل إجمال والتفصيل ذاك samun misali ya fi dubu a cikin alkur'ani mai girma mana an ce lokaci ya ƙure karanta aya ta ƙarshe la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma wa ulaika humul mu'tadun la yarqubuna mai jalali ma bai kawo ni bayani ba mai yawa la yarqubuna fi mu'minin ba za su kiyaye mu mu'mini ba illan wato mun kawo ma'anar shi guda bakwai alƙawari ko kuma alƙawarin Allah ko kuma makwabtaka ko wato zumunci wala zimmatan ko ko alƙawari in mun ce alƙawari ake nufi da illan sai zaman to wala zimmatan ta akidi na tunda zai zama to alƙawari ba ko ko alƙawari babba da ƙarami wa ula'ika humul mu'tadun waɗannan tabbas su ne 'yan ta'adda ashe kafiri shi ne ɗan ta'adda mai ƙetare iyaka yan uwa musulmi wannan aya ba za ta samu bayani mai yawa ba tun da dai Allah ya samu kai karshen lokaci sai mu yi hakuri sai sati mai zuwa in akwai rayuwa za mu zo mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh